بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله alaikum salam wa rahmatullah godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kadar haɗuwar mu a wannan masallaci mai albarka na al-muhajirun da ke nan garin Ningi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul baqara jiya mun tsaya a aya ta 274 yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 275 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dace da mu amin yau muna sha biyar ga watan Ramadan shekara ta 1447 ba hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da hudu ga watan uku shekara ta 2026 miladi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويحبي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
hayyak Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace alladhina ya'kuluna riba waɗanda suke cin riba la yaqumuna ba za su tashi ba gobe alkiyama idan an tashi alkiyama illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaytan sai dai kamar wanda shaytan yake kayar da shi min almasi saboda ya shiga jikinsa a ce wato shaytanin aljini ya shiga mutum jikin mutum yana kayar da shi ya kayar da shi kamar haka su tashi zalika bi annahum qalu hakan kuwa ya faru da su ne bi annahum qalu saboda su sun ce innamal bai'u mithlu riba suke cewa ai cinikayya ma saye da sayarwa kamar riba ne wa halallahu al-bai'a Allah tabaaraka wa ta'ala yace Allah ya halasta yin cinikayya wa harrama riba ya kuma haramta yin riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih duk wanda wa'azi ya zo masa daga ubangijinsa fantaha sai ya hannu ya bar cin riba ya bar mu'amala da riba to falahu ma salafa abin da ya wuce din an yafe masa jallam tabaraka wataala wa amruhu ila Allah al'amarin sai na gurin Allah in ya tsaya Allah ya sani in ma ci gaba kuma Allah ya sani wa man ada duk wanda ya koma kuma bayan me wa'azi ya zo masa ya koma cin riba din wa ulaika ashabun nar irin waɗannan sune yan wuta kun fiha khalidun kuma za su dawama a ciki Mana wanda ya koma ya ƙaryata cewa riba haramun ne domin har wato domin karyata abinda aka haramta menene kafirci in mutum yayi wannan ya karyata cewa riba haramun ne abinda yayi sunan sa mai kafiri saboda haka zai dawama a cikin wuta yamhaqullahu riba Allah tabaaraka wa ta'ala yana dauke albarka wato daga cikin mu'amala ta riba wa yurbi sadaqat Allah yana yalwata wato abin da yake na gaskiya wanda aka yi sadaka ciki wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim Allah tabaraka wa ta'ala bayya san kulla kaffarin dukkan mai yawan kafirci Allah tabaraka wa ta'ala mai kafircewa shari'arsa ya ce riba haramun ne mutum ya karyata Allah baya san wannan athim wanda yake mai sako innal ladina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na kwarai wa qamu salat suka biyar da sallah mana suka yi sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da yin sallah wa atu zakka kuma suka ba da zakka lahum ajruhum inda rabbihim Allah ya ce suna da ladadakin su a gurin ubangijin su wala khawfun alaihim babu tsoro a kansu dangane da abin da suke tunkara na rayuwa cikin kabari wala hum yahzanuna ba kuma za su yi bashi rai ba akan sun bar rayuwar duniya ba allazina ya'kuluna riba waɗanda suke cin riba Allah tabaraka wa ta'ala yace waɗanda suke cin riba ba wai ana nufin kawai sai mutum ya ci ba misali mutum yana mu'amala ta riba yana samun dukiya sai ware wannan dukiyar ta riba din bangaren da yake mu'amalatin riba din shi ba zai ci wannan ba a wajen abinci wani bangare da yake wata mu'amala ta kasuwa ko ta samun kuɗi wanda babu riba a nan kuma yake ci a baki to duka dai haramcin ɗaya ne amma dai an ambaci cewar ya akuluna ne aka ambaci maganar cewar ci saboda galibin abin da ɗan adam yake nema wato ci ne aka ba wato ba ana nufin lallai mutum dan ya samu dukiyar riba ya gina gida ba kuma ai bai ci ba ya samu dukiyar riba ya sai abin hawa ba kuma idan bai ci ba ya samu dukiyar riba ya biya ɗansa kuɗin makaranta ko ya ɗinka tufafi duka ɗaya ne da ci a baki da wato aiwatarwa ɗin domin kada wani ta wajen cewa abinda Allah ya ce shine ya akuluna riba wanda suke cin riba ana nufin duk wato mu'amalatul ribawiya duka haramun ne Allah tabaraka wataala ya ce la yaqumuna ranar alkiyama ba za su miƙe daga kaburburan su ba illa kama yaqumul ladhi yatakhaffatu shaytan sai dai kamar wanda shaytan yake kayar da shi minar masi saboda wato shiga cikinsa da yi ya sa shi ya zanto kamar maraukaci yana daga cikin dalilai da suke tabbatar da cewa lallai akwai shedanin aljanu kuma suna iya shiga cikin dan adam wannan wato wannan gaba a cikin wannan aya masha Allah tabaraka wa ta'ala ce kamar waɗanda wato shedan yake kada su mana waɗanda aljanu kangararrun cikin su suke shiga jikin mutum suke kada saboda haka ba daidai bane mutum ya ce ai ba maganar aljani aljani baya ya shiga cikin dan adam wannan qur'ani ya tabbatar hadisan manzo Allah sun tabbatar kuma abin da yake faruwa ya tabbatar na rayuwar yau da kullum zalika bi annahum qalu hakan kuma saboda sun sun ce ne innamal bai'u mithl riba ai wato suna cewa ne cinikayya ai kasuwanci ma kamar riba ne kasuwanci ana samun ƙari ne akan abin da ka siyo haka ita ma riba ƙari ne akan abin da kake so haka suke cewa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce wa halal lahu al-bai'a wa harama riba Allah ya halasta yin cinikayya amma ya haramta riba ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabi'u dhahaba bil dhahab kada ku sayar da zinari bil zinari wala al-warqi bil warqi wala al-burra bil burri wala ash-sha'ira bil sha'iri wala at-tamra bil tamr النبي صلى الله عليه وسلم ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد idan wato riba kala biyu ce akwai abin da ake ce masa ribar kabul akwai da ake ce masa ribar nasi waɗannan su ne kalolin da guda biyu ribar fadli da kuma ribar nasi ribar fadli shine a sayi jinsin abu da ɗan uwansa amma tare da ƙari me misali akan wannan kana da shinkafa sai mutum ya ce ba da shinkafar ka buhu ɗaya zan baka buhu ɗaya da rabi saboda taka ta fita wake wannan haramun ne riba ne akwai sababbin kuɗi za a je a yi liƙi ce to yanzu rafa ɗaya nawa ce a ciki dubu ashirin to dubu ashirin da ɗaya za ku siya ko dubu ashirin da ɗari biyar suna wannan riba domin dukkan su nau'i ɗaya ne na matan gane kwanan wake da wake dukansu farin wake ne haka ake sai da dukansu sunansu farin wake sai mutum ya ce ai naka yafi manya manya ko naka kananodo ne ko naka dan menene dan misira ne wannan kaza to yanzu mudu ɗaya da rabi a matsayin mudu ɗaya wannan riba ne na ba gane wannan shine ake ce masa ribar fadl ma'ana ka sayar abu iri ɗaya amma kuma da kari abin da ake bukata shine abin da ya halasta gare ka idan ka san waken wani misali ko shinkafar wani ko masararsa ko ma menene nasa ya fi naka tsada to sai ka tafi da naka ka hada da kudin ka je ka so irin nasu amma ba ku zo ku yi cinikin wannan abin tare kuma da kari ba kamar da ake cinikin kuɗi wannan sababbi ne idan kuma zai kashewa ba duka ɗaya zai kashe shi in ya sami yan naira biyar biyar ɗin ko yan goma goma kuma yan nawa ne in ya saya rafas tare da ƙari inda zai zari ɗaya ya je guri mai shago zai saya abu ba zai ce tunda sabuwa ba ce kaza zan sai da maka ba tunda tsohuwa ce kaza ba ne duka ɗaya ne to wannan shi ake ce masa ribar fadl ribar nasi kuma shine ka saida wa mutum wani abu sai ka ce masa to yanzu akwai wato akwai abin da zaka kara maka ko ka bashi aran kuɗi ka bashi aran kuɗi ka bashi aran dubu ɗari ka ce to za ka damu da ɗari da goma wannan haramun ne shi ne ake ce masa ribar nasi ka bashi miliyan ɗaya ka ce miliyan ɗaya da dubu hamsin za ka biya ko miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya za ka biya wannan duka haram ne nau'i ne daga cikin nau'ikan na riba na fata an gane amma yanzu mutum yana sayar da wannan abin dubu ɗaya idan mutane suka zo kuɗi hannu sai ya ce idan bashi ne sai dai na sai da shi dubu ɗaya da naira hamsin malam suka ce wannan ba riba bane na fata an gane kayan ya ƙara wa kuɗi inda bai ƙara ba wannan shi ya fi saboda addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Allah ya sanya albarka Allah ya ji kan wanda yake yin sauki yake kokarin ya siyo sauki kuma zo siyo sauki manzo Allah masa addu'a amma mutum sai ya ƙara farashin kayansa wannan ba ribe ci ba sai dai biye abin da aka fi so bane na mata gane bambancin su wancan shine ribal fadli wannan kuma riban nasai dukan su haramun ne a musulunci akwai abin da malamai suke cewa ka ba mutum bashin kuɗi ko wani abu sai ya dawo maka da kayan da ka ba shi aro kuma sai ya ɗan ɗauko wani abu sai ya baka ne hukuncin wannan malamai suka ce ya halasta wasu suka ce bi halasta ba saboda manzon Allah ya ce kullu qardin jara nafa'an fa huwa riba duk bashin da ya ja wani amfani shi riba ne amma malaman da suka ce wato ba riba ba ne wannan shi ya fi dacewa da dade saboda annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wanda ya karba aro da gurinsa da ya tashi mayar masa sai ya bashi wani abu kyauta saboda haka ba haramun bane ya ara maka dubu goma ya ara maka miliyan ɗaya ka je ka ci gaba da kasuwanci ka da masa da kuɗinsa sai ka so manyan manyan burodi sai ka ce ga wannan biyo yara to shi wannan ɗin ba riba bane sai ka ce to yanzu na da masa da kuɗinsa kuma na so masa biredin ɗari uku ko biredin ɗari biyar ko biredin dubu huɗu to wannan ɗin ba ƙari ba ne a kai wannan ɗin ka ba shi a matsayin ka ji daɗin abin da ya faru ne riba shi ne ya shara'anta cewar mana ya shara'anta maka cewa in ka tashi dafa da kaza za ka biya ni ka da ina da ta wannan riba kenan ga dubu ɗari in ka damu da ita amma da manyan biredi guda biyu to wannan wannan ƙarin biredin menene riba ne amma shi ya dawo maka da ita dubu ɗarinka ya kullo biredinsa ya ce wannan ɗan kawai yara su ɗan sha shayi to in ka karɓa nan ba haramun bane na fata an fahimta Allah tabaraka wa ta'ala wato a musulunci shi ba da bashi alkhairi ne to galibi kuma mutane abin da suke hange shine me ya amfani dauki dukiya ta na bayar kuma ba wani abu zan samu kari akai ba kawai dauki kuɗi na bashi shi ba da bashi inda mutum yana da dama wannan wato abu ne mai kyau ya zo cikin hadisin da Imam Ahmad ya rawaito yake cewa duk wanda aka ya ba da bashin kuɗi duk wanda ya ba da bashi randa wato kabe mutum bashi sai kuka yi alkawarin cewa zan dawo maka da bashin ka lokaci kama to daga wannan ranar kullum za a rika rubuta maka ladan kayi sadaka da adadin wannan kuɗin ka bashi aran dubu goma nan da sati biyu zai zama ita wata ɗaya wata biyu to kullum za a rubuta maka ladan kayi sadaka da dubu goma idan kuma lokacin ya yi alkawarin ya yi cika sai bai samu dama ba sai ya zo ya same ka cewa ne lokaci ya yi alkawarin da muka yi din nan ina neman ka sake daga mun kafa abin nan biyu ba sai kuka sake wani alkawari to yanzu daga ranar zuwa wancan kuma hadisi ya ce za a rikon ya gida biyu ne idan da dubu ɗari ne sai ya koma kamar ka yi sadaka da dubu ɗari biyu saboda ka ƙara masa adadin kwanaki ma'ana kenan shi baiwa mutum wato aran kuɗi yana da amfani ne ga shi wanda ya bayar amfanin a ina a lahira to amma kada mutum ya ce shi kawai so yake ga amfanin a duniya wannan shi yake ja waɗansu ga cewar in ba riba ciki so za su to da ka ce sai da riba gwanda ma ka hana domin in ka hana ba za a kama ka da laifin me yasa baka bada bashi ba amma in ka bayar dan ka samu wani amfani a ƙara maka da wani abu kuma wannan kuma za a kama ka da laifi musulunci ya faɗaitar da cewar a bawa waɗanda suke bukata bashi kamar yanzu wannan hadisi ɗin kuma musulunci ya ja kunnan waɗanda ake ba su bashi kuma su zamto masu masu taurin bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yake cewa wato matsalar gani zulmun wanda aka bashi wanda aka bashi bashi kuma ya samu wadata ya samu buɗi sai ya hana manzalar sallallahu alaihi wasallam wannan zalunci karka yadda ana bin ka bashi kuma ka samu damar ka biya ka ki biya to wannan zalunci hadisin manzala yake cewa wanda kuma aka sa shi yabi wani to yabi wani kana bin sa bashi bashin ka bai fito ba sai wani zai dauka cewar wani kudin ka a hannuna ka sani to kar ka yadda ka yarda da wannan din inji Annabi sallallahu alaihi wasallam kai da cewar to kai wani kai zaka bani ne kar ka ce a ni shi nake bi don idan ka ji mutum yana bin wani bashi wani ya zo shi ka tsakankanin su ya ce a hannun ka sani shi a ni ban yadda ba to alama ce ta cewa so ke shi ya ci mutuncin wannan kawai amma me tunda wani ya mai da abin kansa shikenan sai dai in shi kuma ka hango ta illa ta wannan kuwa ya ce ya koma hannunsa kai kuma baka da ikon ka tambaye shi ko kuma zai iya tafiya wa kusan inda yake bashi to wannan kuma kana da dama saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa man ja'ahu mau'izatun min rabbih duk wanda wa'azi ya zo maka daga ubangijinsa fantaha ya hanu daga cin riba falahu ma salafa abin da ya gabata din wato an yafe masa wa amruhu ila Allah al'amarin sa yana gurin Allah tabaraka wa ta'ala wato wa'azi ya zo masa zai hannu ko kuma sai koma Allah tabaraka wata'ala ya ce wa man ada duk wanda ya koma an yi wa'azi an saukar da aya ga ta cewar Allah ya haramta riba sai ya sake komawa ya ce fa ulaika ashabun nar irin waɗannan sune yan wuta hum fiha khalidun sun koma suka ci gaba da cin riba suna masu halasta cin riba din me halatta cin riba shine abin da aya ta faɗa karan fari suna cewa innamal bai'u mithlu riba duk wanda yake cewa da cinikayyar yau da kullun da riba iri ɗaya ce to wannan ya halasta haram halasta haram kuma kafirci ne domin bautar wani Allah ne haka nan kuma haramta halal shi ma mai kafirci ne shi sa duk wanda zai baka wata ka'ida ya ce amma kaza fa haramu ne cin kaza haramu ne ka gurin ka banda cin kaza banda kaza a matsayin haramci ba wai saboda wato tasirin wannan abin a cikin lafiyarka ba ce haramun ne to sunanka ka bauta wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi a Madina yanzu a baka maganin wani abu amma ba kaza haramun ne ka dace mu ai gidan ban ba sun yi karkashi saboda akwai asirin da aka ba su maciji kare sare su karo ka ta kama su to wannan duka yana da cikin wato isa mutum ne san cikin waɗannan abubuwa akwai haɗari mai yawan gaske a ciki idan ta zurba ce ta ilimin likitanci ya gwada cewa idan ka ci kaza yana da alaƙa da lafiyar jikinka wannan babu ne kada ka ci a ce karka ci sukari karka ci gishiri karka ci kaza wannan duka mutum zai iya yi ba amma ka kurin kalau saboda wata ka'idar da sunan wani asiri ko wani tsari ko wani kaza wannan duka khurafat ne dukansu bautar wani Allah ne Allah kare annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo a cikin sahih bukhari hadisin abi juhaifa shi kuma rawaito daga baban sa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama naha an thamanid dam manzo Allah sallallahu ya hana cin kudin jini jinin dabba mutum ya je ya saida shi haramun ne kamar da yake kuma me haramun ne mutum ya sha jini din ko ya daskarar da shi ya dafa haramun ne wa thamanil kalb manzala ya haramta cin kudin kare ka sai da karanka ka ci kudin haramun ne wa kasabul bagi da kuma kudin da karuwa ta samu wannan duka haramun ne in ka san wannan kuɗin ta na karuwanci ne in ta baka ma karkace wala ana akilur riba annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah kuma ya tsine mu cin riba wa mukilahu da wanda aka wakilta akai ya zamto kai aka wakilta kai za ka sasanta ko kuma kai ne sai da akan ya karɓi dubu ɗari zai dawo da ɗari da biyar ko ɗari da goma duka Allah ya tsini ya zo cikin sahih bukhari muslim kuma daga jabir dan abdullah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yake cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akilu riba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine mai cin riba wa mukilahu da wanda aka wakilta akai wa shahidaihi da wanda suke shaida akai yace hum sawa'un dukkan su da daidai ne saboda ka cin riba hatsari ne babba akwai hadisin da ya shura na cewa arriba saba'una baban aisaruha an yanki harrajul ummahu tana da kofofi guda saba'in mafi kankanta a ciki ita ce wato mafi kankantar laifi shine mutum ya ya kwanta da mahaifiyarsa to wannan bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da malaman jarh wa ta'dil suka tabbatar cewa a cikin isnadinsa akwai wani mutum a ce da shi abdurrahman wannan abdurrahman din suka ce da'if ne Allah tabaraka wa ta'ala ce yamhaqu Allahu riba Allah tabaraka wa ta'ala yana tauye albarkar da ke cikin kasuwancin da aka yi da riba wa yabi sadaqat Allah tabaraka wa ta'ala kuma yana haɓaka kasuwancin da ya zamto a cikinsa wato akwai gaskiya akwai kuma wato ainihin yin sadaka ma'ana sadaqat ana nufin wato ka ba wa mutum bashi ko fi mu'amala ta kasuwanci din amma ba ruwanka da maganar sai ya maka ƙari na riba to irin wannan ana samun albarka a ciki kada ka ce ga wani yana mu'amala da riba amma kuma ya fi wani da yake tsantseni kuɗi kenan wancan mai tarin dukiya wancan albarka ba haka ba ita albarka ba tana nufin mai yawa ba wani lokaci albarka din sai ta zo da yawa mana abin ya ta karuwa idan to sakamakon wannan albarkar ne wani lokaci kuma albarkar shine amfanin da duke za ta maka shi kuma wancan yawan sai zan to yawa ne wato na ido amma ba za ta yi kuma amfani ba nawa ne za ka ga wanda suke da dukiya mai yawa din bata masa amfani kamar yadda wani mai kaɗan take masa amfani za ka ga wancan kaɗan ne amma shi a jikinsa ya fi amfanar wannan dukiyar iyalansa sun fi amfana addininsa ya fi amfana ya fi wa kansa tanadin gobe alkiyama ga ta kuma dukiyarsa ba ta kai ta wani ba shi kuma wannan ga ta nan ta guda da yawa yana da kadara a can ya mallaki can ya mallaki can amma ka gan shi daga kamar abin tausayi iyalansa ba su huta ba shi bai huta ba bai yi kuma tanadin da zai huta gobe alkiyama ba to kaga wannan babu albarka a ciki kenan tunda daga ran da ya mutu fa za a tsaya shi daga wannan duniya a sashi a cikin kabari kuma can din bai tanada ba a duniya kuma bai amfana ba Allah tabaraka wa ta'ala yace wallahu la yuhibbu kulla kaffari Allah tabaraka wa ta'ala bai san dukkanin mai yawan kafircewa wanda yake kafircewa wajen mai haramta riba da aka yi ya rika cewa halal ne Allah tabaraka athim wanda yake mai sabo yake cin riba innal ladina amanu lalle wanda suka yi imani wa amilu salihat suka aikata ayyuka na kwarai bayan mutum ya imani sai ya kikkiawan aiki ba kada ce wani kaji tsoron Allah ce ai imani yana nan inda imani yana kirji amma kuma cewa akwai imani sai a gaggaba suna aiki Abu tabaraka wa ta'ala ce lalle wanda suka yi imani wa amil salihat suka aikata ayyuka na kwarai wa aqamu sala suka yi sallah akan lokutanta tare da sharuɗanta tare da rukunanta tare kuma da yin kokarin yin sallah kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa atu zakka kuma suka bayar da zakkar dukiyoyinsu in dai duke ta kai ni samun zakka lahum ajruhum inda rabbihim Allah tabaraka wa ta'ala ce suna da ladan su a gurin ubangijin su wala khawfun alaihim babu tsoro akan su cikin abin da suke tinkara na rayuwar barzakh wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki akan sun bar rayuwar duniya ba
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون حياك الله الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا كل سكي إيماني اتقوا الله كنقرا الله وذروا ما بقي من الربا ku bar abin da ya ragowa na riba ku kyale shi kada ku ci in kuntum mu'minin in kun kasance ku mu'mine ne da gaske kun yadda ku masu imani da Allah ne to kada ku ci riba fa in lam tafa'alu idan ba ku aikata haka ba ma'ana ba ku ki barin riba ba to fa'adhu bi harbin min Allah wa rasuli to asa ana sanar da ku da yaki daga Allah da kuma manzansa wa in tubtum idan kuka tuba falakum ru'usu amwalikum to dukiyoyin ku dai naku ne la tazlimuna wala tuzlamun la tazlimuna kada ku zalunci wani wala tuzlamuna kuma kuma za a zalunce ku kada ku zalunci wasu ta hanyar cin dukiyoyinsu ko ƙara musu riba wala tuzlamuna ku kuma za a cuce ku wajen a rike muku dukiyoyinku wa in kana zu usratin idan mutum ya kasance wanda yake cikin tsanani ne fanadiratun ila maisara to a saurara masa zuwa ya samu buɗe an bashi bashi kada a ce tun da lokaci ya yi baka kawo ba to an ƙara ma naira kaza kamar yadda yawanci bankuna suke haramun Allah ta baraka wa ta'ala cewa an tasaddaqu khairul lakum in kuka yi afuwa kuka ma yafe wa mutum kuna bin sa bashi kuka ce mun bar maka sadaka mun yafe maka ka bar shi kawai to wani ya fi muku alkhairi in kuntum ta'lamun inda kun kasance kun sani to haka ya fi muku wattaqu yawman Allah tabaraka wa ta'ala ce ku ji tsoron wani yini turja'una fihi ila Allah wanda ake mayar da ku a cikin wannan yinin zuwa ga Allah tabaraka wata'ala thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun sa'annan a cikawa kowace rai abin da ta aiwatar su bayi ba za a zalunce su ba ku ji tsoron yinin da za a tashi alkiyama ba wanda za a zalunce shi bai yi kaza ba a ce yayi kaza yayi kaza a ce bai ba ba wanda za a musu wannan wannan aya malamai suke cewa an rawaito daga wato Abba da Ikrima suke cewa ta sauka ne cikin sha'anin Abbas dan Abdul Muttalib da Usman bin Affan sun kasance wato suna bayar da wato ainihin bashi su ƴan kasuwa ne suna ba da bashi da sai zamto wato idan mutum wato suna yin mu'amala ne wacce take kafin zuwan musulunci kafin zuwan wannan aya bata halista ba sai labari kai ga gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai manzo Allah hana su da ya hana su sai suka hanu shine Allah tabaraka wa ta'ala sai saukar da wannan aya cewa wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum in kun tuba fa dukiyoyin nan naku ne wannan jarin naku ba haramun bane ba a ce ku dawo da shi ba ku saka shi a baitul mali ba ko ba a ce ku rabar da dukiyar gaba ɗaya ba in dai kun daina shikenan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya kun da suka yi imani ku ji tsoron Allah ku kyale abinda ya yi ragowa na riba inda ku mu'mine ne duk abin da ya ragowa na riba malamai suke cewa yanzu kana da banki akwai karancin bankuna na musulunci kana mu'amala da bankuna waɗanda suke da riba don diyawanci wani bankuna akwai riba ce idan ka bar kuɗinka ya kai dubu ashirin dubu sha biyar dubu goma dubu hamsin zuwa sama kowa nawa ne akwai kwanakin da za ka game sai ka ji ɗan alat an sama naira biyu a ce interest ne wani lokaci kwabbai ma wani lokaci naira shida wani lokaci yanayin dai yawan kudinka a cikin akawuntun da daɗe wasu yanayin mai za ka ganin wani alat na ƙarin kuɗi a sa akwai da yawa mutane sun lura da wannan cewa akan saka wa mutum wannan ɗan interest ne to irin waɗannan Allah tabaraka wataala ce ku kyale abin da yake na riba malamai a zamanin yanzu suka ce ya za a yi da wannan abin da yake karuwa suka ce ka ci wannan ɗin haramun ne misali a ce duk wata biyu kana samun naira shida da ake tura maka kacal misali to wani kuma yana samun abin da ya kai dubu shida a wata biyu saboda yawan- adadin yawan kuɗin da yake cikin akaunt to idan aka yi shekara ɗaya kana samun naira shida shida su goma sha biyu kaga kana da wani naira saba'in da biyu to ka tabbata wannan saba'in da biyu ɗin ka cire ta daga cikin kuɗinka karka yadda ka ci wannan idan ka ci wannan ka ci riba idan ya wuce haka shi ma ka tabbatar da adadin da kake ganin shine ka tabbatar ka cire yaya za ka yi da shi suke cewa karka yadda ka ci haramun ne karka samu wani ka ce ungo wannan kuɗin samun shi aka yi account na riba ne haramun ne shi ka ce wannan ma bai halasta ba ka ce za ka je ka yi aiki da shi wajen abin da yake na mu'amala na mutane gaba ɗaya a ce ana gyaran hanya ka je ka kayi ana wani abu wani abu ne wanda ya shafi mu'amalar mutane ne haka ba wani mutum bane zatiyan shi kansa kaje ka bashi ba suka ce kaje ka jefa a ciki ko ga wata makaranta can ana kokarin gyarawa inda ƴaƴan mutane suke karatu duka idan irin waɗannan abubuwa da suke cewa kaje ka jefa a ciki amma kar ka ci kuma kar ka biya wani mutum ya je ya ci wannan shine abin da ya kamata to yanzu mu dauka ba za ka iya kididdige a shekara ko a wata shida nawa ne hakikanin abin da yake shiga cikin account ɗinka ba to sai ka yi kirdadan abin da kake ganin ya wuce wannan yawa ka je ka fita shi wannan ya fanka da kai kana ganin a shekara kana samun naira ɗari ne a irin wannan to ai ka bada ɗari biyu ba za ta gagare ka ba sai ka shirya ɗari biyu ka je ka bayar da ita ka fita salin alin tsakaninka da ubangiji wannan shine abin da malamai suka faɗa a zamanance Allah tabaraka wa ta'ala ce ku ji tsoron Allah wa daru ma baqiya min riba ku kyale abinda yayi ragowa na riba in kuntum mu'minin fa in lam tafalu idan ba ku hanu ba ba ku kyale riba ba ba ku kyale abin da ya ragowa na daga wato riba ba fa zanu bi harbin min Allah wa rasuli to fa ana sanar da ku wato yaƙi daga Allah daga kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu qurra suna karantawa fa azanu bi harbin min Allah wa rasuli idan mutum ya karanta fa azanu ana nufin to ka sanar da zuriyarka ko danginka ko rundunarka cewar su zo su taimaka maka domin Allah zai yaƙe ka za ku yaƙi da ku rundunarka da rundunar Allah da mandansa fa'azanu bi harbin min Allah ana sanar da ku to ku din ku shirya yaƙi daga Allah tabaraka wa ta'ala idan aka ce yaƙi daga Allah kuma shine me zai kona ka da wuta yaƙi daga Allah shine me wato Allah zai kona bawa idan aka ce yaƙi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine me manzo Allah zai dauko takobi a zo a yaƙi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne wannan shine abin da malamai suka ce wato yaƙi daga gurin Allah shine kona shine wuta yaƙi daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam shine dauko takobi wa in tubtum idan kuka tuba kuka kyale abin da yake haramun ne falakum ru'usu amwalikum to duk abin da yake na dukiyoyinku yana nan naku wala la tuzlamuna Allah tabaaraka wa ta'ala ce ba za a zalim la tuzlimuna ku ba za a wato kada ku zalunci wani ta hanyar ku ce ya kara muku idan kun bashi bashi wala tuzlamuna ku kuma za a zalunce ku ba ku ba mutum bashin kaza a rage muku ba wannan wa in kana zu asratin idan wannan kuka bashi bashi din nan yana cikin wato halin tsanani fa nadiratun ila maisara to ku saurara masa zuwa ya samu buɗe Allah ya ce wa an tasaddaqu inda a ce za ku kyale masa ba mun bar maka sadaka mun yafe maka khairul lakum hakan yafi muku alkhairi in kuntum ta'lamun in kuka kasance kuna masu sani Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wani mutum daga cikin waɗanda suka zo kafin ku ya kasance yana ba da bashi kuma yana da yaransa wanda suke zuwa gurin karɓo tattaro bashi din sai yake cewa yaransa na kasuwa din idan kun je duk wanda yake cikin halin kaka na kayi ku kyale shi ni ma ko gobe alkiyama Allah zai kyale ni annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa haka yake harka kasuwarsa idan ya raba kaya bashi in an je gurin karba ce duk wanda idan suka zo ka to yanzu yau ya za a yi ne gashi kaza kaza ce to sai su ce to ba komai za mu dawo ce to yanzu ku dawo ran kaza ya ba da damar duk wanda yake cikin tsanani a kyale shi manzo Allah yake cewa yana mutuwa kuma ya haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya masa afuwa shi shi ma kyale masa laifukan da ya sa shi gidan aljanna yana daga cikin sababan samun ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala shine me wato sassautawa bayin Allah sanantawa bayin Allah kuma daga cikin sabuba na a maka hisabin komai in aka ce za a maka hisabin komai da komai kuma ka shiga uku idan Allah bai tsallake waɗansu abubuwa ya yafe ba ya kawar da kai ba to ba ka ba za ka kai ba Allah kare saboda haka kaga su haka ake yi duk da ke cewa mu yanzu idan aka ga laku-laku a gurin mutum kuma sai ya zamto mai ana kin biyansa to amma tare da haka kada wannan ya sa ka yi ƙoƙarin cin mutuncin mutane akan bashi abinda za ka yi na nuna cewar kana buƙatar a baka haƙinka bakin gwargwado ka yi amma in kaga da gaske wani babu to kai ƙoƙarin ɗagawa bayan Allah kafa Allah zai ɗaga maka kar ka tsananta mutanenmu an sha bambam saboda rashin faɗar gaskiya ɗin ta yi yawa yana daga cikin abin da nake yawan nanatawa shine wato za ka sha mamaki za a zo ana hawa mota wato lokacin da muka je jami'a sai ga in aka hawa mota yaran mota yana karɓar kuɗaɗe duk wanda bai da kuɗi fa su yanda ake sa ka je ka hawa mota ne kamar yadda kuɗi yake hawa mota in yanzu yana karɓar kuɗin mota sai shi ma in ba ni da shi sai tsallake shi saboda kowa ya da cewa duk wanda ya ce bai da shi daga sai bai da shi haka ake yaron mota yana daga nan za ta fi kano ko mutum sai ya hau ya saka jakarsa kawai a gabansa ya yi wanka ga yan jakarsa kuma da koko sai ya hau mota daga yaron mota ya zo yana har da kuɗi ya ce ma indi ban da kuɗi hala sai ya tsallake shi mun taɓa hau mota zuwa wani gari ana ce masa madani wani aka zo kansa ya ce bai da kuɗi da ya sake dawa yaron mota ya je ƙarshen motar tunda irin mai tsayi shi haka da ya je ƙarshe ya dawo sai sake tambayarsa to na gefe da gefen mutumin sun ji lokacin da ya tambaye shi ya ce bai da shi da ya tambaye kawai ya kalle shi rabu da shi sai wasu kawo masa faɗa ka ci haɓa kai kuwa mahau ga lek ma'indu ya ce maka bai da kuma ka sake tambayarsa don me za ka sake tambayarsa alhali ya ce bai da kuma sai wani shi ma gefe ya ce mutum ya ce maka bai da kuɗi ka sake kuma tambayarsa me wannan sai shuru da kin sai yaron mota sai tafsan inda yake tsayawa irin wannan ƙarsu biliyan ɗin da yaran mota suka tsaya tsaye a gaba a irin gefen nan sai kuma je tsaya yana lissafa kuɗinsa saboda abin da yi ma ya ɓata mata rai ya za a yi karan fara ka tambaya ya ce kun bai da shi kuma ka sake ma tambayarsa kaga mu nan ne ne ba za a yi wannan hakurin ba na biyu kuma in ana haka wani da kuɗinsa ya ce ban da shi ce kawai saboda yadda ake ciki mu ana ya zama mutum wani iri na kuma taɓa wata mota wani ya bada kuɗi irin an ƙara farashin nan saboda sun an ƙara farashi ba za ka je har a jaridu ana faɗa gidan rediyo an daga kaza zuwa kaza daga nan zuwa bauchi an ƙara fa daga nan zuwa babullu an ƙara kaza daga nan zuwa kaza haka ake gana ta sanarwa to ya hau aka ƙara ya bara ka sai a ba haka bane sai ce a to ni gaskiya ka na sani ni ban ji inda aka sanar cewa an ƙara ba yaron mota ya ce a in baka da shi ne ka ce baka da shi ce a ina da shi amma dai wannan kuɗin ne na sani saboda ka ba zan ƙara ba iya abin da na sani kenan amma akwai kuɗi a ciki kaga gaskiya da gaskiya ke to amma ina ne aka baka kofar in baka da shi kawai ka ce baka da shi shikenan to bani da shi kana auki na ruha sai amin to saboda haka inda suke shine idan mutum wani hadisi yake cewa shi wannan mutum yake cewa idan mutum ya zamto bashi da shi ku tsallake masa shi ma ya haɗu Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron wani ne wanda za a mayar da ku zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala la ilaha illallah wannan shi ne yinin alkiyama Allah ce ku ji tsoron yinin alkiyama yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ranar alkiyama kowace rai za a bata a miƙo mata abin da ta aiwatar a gidan duniya wa hum la yuzlamu su bayi ba za a zalunce su ba ranar alkiyama an rawaito daga Abdul Abbas da waninsa Abdul Abbas yake cewa hadhihi akhiru ayatin nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan ita ce karshen ayar da ta sauka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam duk Qur'ani wannan ita ce ta karshe yake cewa Jibril alaihi salam ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aya sai yake ce da shi ba'aha ala ra'as mi'ataini wa 80 aya min suratul baqara wannan aya ka sa ta gaban aya ta 280 a cikin suratul baqara ta zamto 281 yace wa asha ba'daha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wahidan wa 20 yawman bayan kawo wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu ya rayu kwana 21 ba duniya daga wannan aya aka daina wahayi wannan akwai wa'azi a cikin wannan aya wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah an gama wa'ayin Qur'ani kaf an gama kawo shari'a gaba daya komai da komai halal da haram komai an kawo sai aka ce ku ji tsoron yinin da za ku koma gaban Allah tabaraka wa ta'ala kowa a bashi abin da ya aiwatar wannan jan hankali ne wannan wa'azi ne da wannan aka rufe Qur'ani wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun kowace rai za a ba ta abin da ta aiwatar ba wacce za a ɗauko aiki muna tsora mata duk abin da ka gani a cikin littafin ka gaba da kiyama abin da ka aiwatar wannan shine karshen jan kunne da Allah tabaraka wata ala ya kowa ku ji tsoron wannan yini din domin kowa Allah zai tsaye da shi tambaye shi ya zo cikin riwayat Tirmidhi babu wani mutum face Allah ya yi magana da shi wa laysa bainahu wa bainallahi turjuman tsakanin mutum da Allah ba wanda zai rika maka tafinta ya fassara maka Allah zai magana da kowa gaba da gaba muna roƙon Allah tabaraka wataala ka sa mu da ƙarshe wannan yini da zamu koma gare ka ya ubangiji ka sa mu koma da alkhairi ka sa kada mu yi da na sanin wannan rayuwa din wato nan zamu yi takaita saboda ina da wani uzuri zamu je unguwa na roƙon Allah tabaraka wataala abinda muka karanta daidai na fassara mana daidai ya sa mu tarayya a cikin ladan da kuma ne kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta min ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu cika da imani Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ya ubangiji ka ji kan iyayen mu ka musu rahama ka ni'imta su cikin kaburburan su wanda suke da rayuwa cikin su Allah ka sa su cika da imani Allah ka ƙara wa ƙasar nan albarka da zaman lafiya Allah ka ƙara wa garin nan albarka da zaman lafiya Allah ka karya kafirai da kafirci ya ubangiji ka sanya mu cikin waɗanda za su samu babban rabo cikin wannan wata mai albarka سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين